نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na 25 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1420 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta 26 cikin wannan sura mai albarka suratul Sad فدن الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض سوى كشن آية يوكم ذا متاشفركم آية تاشر لبك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار التي وما خلقنا السماء والأرض ومحلتي سمد كسبا وما بينهما da abin da ke tsakanin su batilan haka kawai ba tare da manufa ba batilan shine dan wargi ko dan wasa ko dan rashin manufa lalle akwai manufa cikin halittar sama da kasa kuma lalle akwai manufa cikin halittar dukkan halittar da ke tsakanin sama da kasa ubangiji ya bayyana mana manufar halittar sama da kasa li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadirun wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma ya kuma nuna mana manufar halittar halittu da ke tsakanin sama da ƙasa wannan ya hore su ne domin mu mu amfana da su wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun manufar halittar bil adama kuma shine dan su kadai ta Allah da bauta shi kadai wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin dukkan abin da Allah ya halitta cikin waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba akwai manufa akwai dalili da yasa Allah ya halitta din ba wai haka kawai yake yin abu ba ba manufa shine ma'anar wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila sai ce zalika zannu allazina kafaru hakan shine zaton waɗanda suka kafirta su tsammanin su kawai an yi an yi mutuwa kawai dan ita mutuwa ce ba tare da manufa ba kuma an kaddara rayuwa kawai dan rayuwa ba tare da manufa ba kuma an halitta sama an halitta kasa haka kawai ba tare da manufa ba zalika zannul ladina kafaru wannan shine zaton waɗanda suka kafirta fa wailul lil ladina kafaru minan nar azaba ta tabbata ga waɗanda suka kafirta irin azabar wuta Allah ce am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am wato tana zuwa da ma'anoni guda uku cikin alkur'ani tana zuwa da ma'anan al-idrab tana zuwa da ma'anan hamzatul istifham lil inkar am naj'alu allazina amanu wa amilus salihat shin yanzu za mu sanya waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari kal mufsidina fil ardi daidai da masu fasadi a ban kasa yanzu ya dace a sasu haka a lalle wanda suka yi imani suka yi aiki na gari sakamakon su ya sha bamban da wanda suka yi fasadi a ban kasa am na jahil muttaqina kal fujjar shin za mu sanya al muttaqina masu tsare dokokin Allah cikin maganganun su da ayyukan su daidai wa daida da masu fajirci waɗanda suke karya dokar Allah umarnin Allah da na manzansa kuma su yi masa karan tsaye ba tare da an sa umarnin ba za mu sa su daidai wa daida ba za mu sa su daidai wa daida ba shi na abin da ayat ke
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت في الحجاب ردوها علي فطفق السوق والأعناق kitabun anzalnahu ilaika wannan littafi ne wanda muka saukar da shi zuwa gare ka mubarakun wanda yake cike da albarka mun saukar da shi ne liyadabbaru ayatihi dan mutane su kula da ayoyinsa wurin umarni su aikata wurin hani su hannu wurin da aka ce ku yi imani da kaza to su gaskata Allah cikin duk abin da ya bada labari na al'ummatan baya ko abin da ya bada labari na alkawalin gidan aljanna ga masu da'a ko abin da yi narko na azaba ga waɗanda suka kan gare masa babu yanda za a yi mutane su iya fahimtar wannan cikin alkur'ani sai sun sanya lura sai sun kula da aka ce da yadabbaru ayat dan mutane su kula su lura da ayoyinsa wali yatazakkara ulul albab kuma domin ma'abuta hankali su ɗauki wa'azi domin ma'abuta tunani su ɗauki gargaɗi wa wahabna li Dawud da Sulaiman hakika mun baiwa annabi Dawud kyautar da shine annabi Sulaiman da Allah ce ni'mal abdu ma dalla da bawa shi wa kenan Dawud ko Sulaiman Sulaiman dan shine aqrabu mazkur domin ni'ima wato fi'li ne bisa ga zance mafi inganci ala qaulul basriyin ko a mazhabin mutanen basra a cikin nahawu ni'ima fi'li ne wato al'abdu ya zama fa'ilinsa kenan to wannan al'abdu din kaga lam ta ahad ce lalle akwai wanda aka ambata baya wanda lamun ke nuna shi wanda ko aka ambata a kusa shine annabi Sulaiman wa wahabna li Dawud da Sulaiman hakika mun yi kyautar annabi Sulaiman ga Dawud ni'mal abdu ma dalla da shi bawa din annabi Sulaiman innahu awwab lalle shi mai yawan komawa ne zuwa ga ubangiji iz urida alaihi karanta wa mutane kissarsa lokacin da aka bujiro masa bil ashiyi a wata rana da yamma aka bujiro masa da me as-safinatul jiyad dawaki waɗanda suke aljiyad masu sauri masu kuzari wato yana da dawaki waɗanda suke zaratan dawaki waɗanda ya tanade su domin jihadi domin kai kawo to idan an ce asafinat a larabce doki amma ba kowane doki ba lokacin da doki yake wani a kowane salon tsayawa da doki yake akan kafafu guda uku ɗayar kuma ya tankware ta haka ba zai tsaya akan kofatan gaba ɗaya ba to doki yana ji da isa yana cikin nishaɗi ya ci ciyawa ya ci dusa ya sha ruwan tsari ya koshi to shine yake wannan abin nan ɗin to a lokacin mai doki sai ya samu kansa cikin farin ciki idan ya ga dawakinsa a wannan halin to annabi Sulaiman alaihi salam ya fito sai ya bi ta inda garken dawakinsa yake sai aka bujiro masa da su sun dawo daga wajen kiwo ga suna cikin wannan tsayuwar sai ya shagalta da kallon su har lokacin sallah ya wuce bai sallah ba shine na Allah ke ta iz urida alayhi iz inna ana qaddara uzkur ambaci kissar annabi Sulaiman iz urida alayhi lokacin da aka bujiro masa bil ashiyi da yamma mai aka bujiro masa as-safinat dawakin da ke tsaye kan kafa uku aljiya ko masu gaggawar gudu in za a yi tafiya da su an gane ko fakala lokacin da aka bujiro da su sai ya tsaya yana kallon su har ya ce inni ahbabtu hubbal khairi lalle na so so irin na dukiya na kaunaci dukiya wana na kaunaci waɗannan dawaki da aka bani kallon su da shagalta da su ya sa ni har na zanto an zikirin rabbi na shagalta wajen ambaton ubangiji na hatta tawarat bil hijab har zuwa lokacin da rana tawarat wato ta suturtu bil hijabi domin faduwa ba na har rana ta fada a lokacin nan bai samu dama yayi sallar da ya kamata ya yi ba shin sallar la'asar ce wata sallah ce mai kama da la'asar wanda ake a wancan lokacin Allah dai kadai ya sani domin dai mun sani cewa shari'ar kowane annabi da daban da ta wannan annabi abin nufi idan wannan annabi an shir'anta masa salloli guda biyar a yini baya nuna annabin da ke kafin sa ko annabawan da suka wuce wato su kuma sallolin su guda biyar ne ta iya yiwa biyu ce ta iya yiwa uku ce tafasil na ayyukan su na shari'a qur'ani bai kawo ba sai wani bangare kaɗan da haka dai babban abin da ake so a nuna mana a nan gurin ya shagalta bai samu daman yin sallah ba har rana ta faɗi fa qala sai yace inni ahbabtu hubbal khairi lalle na kaunaci kauna irin ta dukiya kaunar da dan adam ke wa dukiya wadda Allah ya ɗabi'antar da shi an gane ko hatta an zikir rabbi ga barin ambatan ubangiji na shagaltuwa da kallon dukiyar ya mantar da ne ambatan ubangiji na hatta tawarat bil hijab har rana ta faku bil hijab domin faduwa bayan rana ta riga ta faɗi sai ya farga cewa ai bai yi sallah ba da ya shagaltar da shi bai yi sallah ba su ne dawaki da sai yana kallo sai ya ce rudduha alayya ya magana ga kuyanginsa kenan ko ga bayinsa ko ga barorinsa waɗanda suke masa hidima yace rudduha alayya ku dawo mun da su dawakin ba kallon su bane ya shagaltar da ni har ban yi sallah ba lokacin da ya wuce ku dawo da su da aka ji aka kaso masa kan dawakin gaba daya fatasika mashan bisuqi wal anaq fatasika sai shagaltu mashan yana ta saran su bisuqi wato a kauri wal anaq da wuya ya sare wannan kafa ya sare wannan wuya ya sare wani wannan doki ya sare kafar wancan doki haka yi kai ba dan komai ba dan ya zanto kafara na abin da yi ta yaya shagalta da dukiya har ya mantar da shi bai sallah ba lokacin da ya fita an gane ku wannan fassara ita ce fassara mafi tsada cikin fassarar da malamai ke wa wannan aya haka suke fassara rudduha lamirin da ke cikin ha sai sai ya udu ila shamsi ma'ana magana ya cewa a dawo masa da rana sai aka dawo masa da rana sai ya la'akar a lokacin sannan aka sake dauke ta amma wannan maganar ba daidai bace ba duk a tarihi ba wanda aka taba dawowa da rana har ya zuwa wani lokaci don ya sake yin wata ibada duk galibi hadisan da aka ruwaito daga al-mawquza sai al-mutaraddiya sai an-nasiha ma'ana dai mawdu'ai da da'ifai wani lokacin hadda mawdu'an hadisi guda ɗaya ne nake jin ya tsira wanda idan ka sanne kowa ya kawo shi cikin tafsiri ba zan iya tuno shi ba yanzu lokaci na da shi ya ɗauki abin nan ala kulli halin dai kissar cewa an dawo masa da rana wannan ba gaskiya bane ba ta tabbata ba cikin hadisi kuma fassarar nan ba za ta goyi bayan wannan ba domin rudduha alayya wa rudduha ad-damir yana koma ne zuwa ga as-safinatul jiyad wanda shi aka ambata an gane ko fa tafiqa mashan bi suq wal anaq abu na biyu da mai tambaya zai tambaya cewa menene laifin dawaki da za a kama su a yanke kan wannan kuma a fille kafar wancan me suka yi yanzu wannan bai zama almubazzaranci ga dukiya ba ina fata an fahimta ai ya zama almubazzaranci ga dukiya wanda bai dace ba ga annabin Allah ko ga magarin mutum ma a ce ya almubazzaranci ga dukiya ya wulakantar da ita bai dace ba balle sana annabi Sulaiman wanda yana cikin manzanni na Allah subhanahu wataala to sai malamai suke ba da ansa da cewa ta iya yiwa a shari'ar su yin hakan shine abin da zai kankare zunubin jinkirin sallar ko ba haka bane ba tunda an ce da kullun ja'alna minkum shiratan wa minhaja ko a shari'ar ku ba za ka yi wannan ba in kai ka almazanci amma shari'ar Annabi Sulaiman ba haka bane ba kuma ta iya yiwuwa da ya yanke wuyan dokin ya yanke kafarsa kuma ya raba naman ne sadaka fi sabilillah yanka yayi jirin yanka na shari'a ba ku kulle kawuna ba idan ya raba naman dawakin sadaka fi sabilillah kuma ya da ku ba ko da mu ma a shari'ar ma cin naman doki ya halatta hadisi yana nan cikin sahihi muslim a malikiya ne kawai aka ce makaruhi amma hadisin annabi cikin musulmi ya halatta ka tuna manzo wannan na ko shi da annabi Sulaiman watan su ma kila ya halatta kun gane da kyau da haka dai abin da yake zance mafi inganci ya yanka waɗannan dawaki wanda Allah ya kyautar da naman sadaka fi sabilillahi bai kyautar ba abu ne dai da ya dace da shi a cikin da Allah ce li kullin ja'alna minkum siratan wa minhaja sannan kuma abin da yayi na barin wannan sallah din ba wai ya bar ta bane da ganganci shagaltuwa ce irin zuciyar dan adam ta shagalta da wani abu wani lokaci har lokacin sallah ya fita ba tare da yayi ba wanda mu a shari'ar mu ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan wannan ta faru babu wani laifi a kanka tunda annabi ya riga ya roƙan mana rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Allah kuma ya ce kada fa'al na riga na aikata ta haka manzon Allah ce rufi'a an ummati wa fi hadithin akhar إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه abin da duk al'umma ta suka yi da mantuwa ko abin da suka yi kusa kuskure ko abin da aka tilasta su akai Allah ba zai kama su da laifin ba da haka hadisi ya tabbata cikin bukari daga Umar dan Khattab daya daga cikin ranakun da aka yi gazwatul khandaq saboda shagalta da annabi yayi wajen tsara sahabbai wajen yakar kafari da shirin ko ta kwana har ya manta bai sallar asar sai da rana ta faɗi rana ta fada Umar dan Khattab sai ya tuna bai la'asar ba sai yake kabar bari yake jin takeici yana ce zan yatsa wallahi ban yi la'asar ba ya ma'aikin Allah ban yi la'asar ba gashi rana ta fadi sai manzon Allah shi ma ya tuna ce wallahi ni ma ban yi ba ni ma ban yi sallar la'asar ba yace sun shagaltar da mu daga mafificiyar sallah as-salatul wusta ita ce salatul asri ya Allah cika kaburburan su da zukatansu da wutar jahannama hadisin yana nan cikin bukari lokacin sai annabi ya zo ya yi limanci ga waɗanda ba su yi la'asar ba aka sallaci la'asar bayan rana ta riga ta faɗi ba a dawo masa da rana ba na za a dawo a wani rana tsakanin annabi Sulaiman da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi cancanta annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba a dawo masa da rana ba kai sallaci la'asar bayan rana ta riga ta faɗi hadisin yana nan cikin bukari a kitabut tafsir karkashin faɗin Allah ta'ala hafizu ala salawati wa salatu wusta to sai a ta gaba Allah ce
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وحبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب التي ولقد فتنا سليمان حقيقة من جرب النبي سليمان عليه السلام وألقينا على كرسيه sai muka jefa akan gadansa na sarauta jasadan wani gangan jiki wanda shine jarrabar da Allah ya yi masa sun ma'ana sannan daga baya sai shi annabi Sulaiman ya koma zuwa ga Allah ubangiji ta'ala kuma ya karfi komawar da ya zuwa gare shi kala ya faɗa cikin abin da ya faɗa ce rabbi gfirli ya Allah kai mun gafara wa habli mulkan kuma ka bani wani mulki la yanbaghi li ahadin min ba'di wanda bai dace wanda ba zai taba samuwa ba ga wani bayan shudewar zamani na innaka antal wahhab lalle Allah kai ne al wahhab wato wanda yake mai baiwa ga bayinsa dan gurin ma kun kiso shi da yawa sai dai yanayin jikina ne duk kuna jin da abin sai dai ku karba da hakuri ko sai dai in takaita mana kawai akan abin da ya inganta ba sai na kawo sauran ba akwai kisoshi da yawa ake kitsawa na Isra'iliya karkashin wannan aya menene jasadan din da Allah ya jefa kan gadon Annabi Sulaiman waɗansu masu tafsiri suka ce abin da ya faru shine wata rana Annabi Sulaiman yana da wani zobe wanda da shi ke mallakar mutane to sai ya manta da shi ko ya jefar da shi a wani wuri sai wani aljani ya zo ya ɗauki wannan zoben sai ya sa akan ɗan yatsarsa da haka sai duk aljanu da mutane suka bi suka masa da'a yasa suka bar annabi Sulaiman annabi Sulaiman da yazo gida ma aka yi inkarin sa yace shine Sulaiman matan suka ce gariya kake tafi ka ba moje bayan da sarki ta afada wannan wai shine jisran din da aka jefa masa akan gadon sarautar sa wannan duk kiso shine da wannan da wanda ya kama da wannan dukkan su kiso shine marasa asali idan kana so ka waye game da su ka koma cikin littafin ashifa bi tarikh hukukul mustafa al-qadi iyad duk da cewa yana kawo hadisai zaifai amma a nan da ya kawo waɗannan ya rushe sunan take bai bari aka je ko ina ba haka kuma imam suyuti cikin takhrij a hadis ihya shi ma ya rushe su cewa duk ba su inganta ba amma duk da cewa kuma ya kawo su cikin sirrul mansur ya shiru bai faɗa kara kai ba haka imam ibn kathir ya faɗa kara kai ya rushe su ya ce kiso shi ne duk waɗanda ba su tabbata ba kun gane wannan da kyau haka kuma dr muhammad abu shuba cikin littafinsa al-isra'iliyat wal mawdu'at fi kutub at-tafsir littafi ne mai matukar muhimmanci ga malaman tafsiri su mallake shi dan ya dauko dukkan wata kissa isra'iliya da aka kawo cikin qur'ani ko cikin tafsiri ya littafi guda ya ware su ya yi magana akan su kaga wannan zai taimaka ɗaliban ilimi kwarai da gaske da malamai masu wa'azi to a takaice dai menene ta sanadin da ake sai waɗansu malaman tafsiri suka ce tun da dai muna da hadisi cikin bukhari da muslim ai ya riga ya wadatar da mu ba sai mun abin nan ba hadisi ya tabbata cikin bukhari cikin muslim daga abu huraira wata rana annabi suleiman ya sha alwashi ya ce wallahi yau sai na kusanci matana da kuyangina ɗai-ɗai-ɗai har guda saba'in kuma kowace da sa ran ta samu juna biyu ta haifi yaro wanda zai zama sojan musulunci a nan gaba da ya sha wannan alwashin sai wani mala'ika ya zo ce da shi ce in sha Allah sai bai faɗa ba ya shiru to duk ya kusanci mata saba'in din ba wanda ta yi ciki sai guda ɗaya ita ma da ta tashi ta je farin cikin kafin ya zama cikakkiyar halitta to wannan shine jarrabawar da Allah ya yi masa rashin faɗin insha Allah ya jawo mai gaba ɗaya ba wanda ta samu juna biyu sai ɗaya ita ma kuma ta haifi rabin jariri shine alqaina ala kursiyihi jasadan mun jarraba annabi Sulaiman domin mun jeho masa da jasad wato rabin jiki domin wanda bai zama kamili ba shine jasad wato Allah ya jarrabe shi ba a samu cikakken da'irin wanda ya fatan samu ba sun ma'ana daga baya sai ya koma zuwa ga Allah ya yi istighfari saboda bai faɗi insha Allah ba ka ji muhimmanci insha Allah da ya koma zuwa ga Allah sai ce rabbi gifirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim manzo Allah ce ina cikin sallan daren nan sai wani aljini ya zo mu da ya zo ya ce sai na shaƙe shi na ci kwalarsa ya yi ta zara ido har sai da na ji yawun bakinsa ko damshin bakinsa akan hannuna ya ce da na yi niyyar in ɗaure shi a masallaci ku zo ku gan shi ku yi kallo yaran madina su kewaya ga aljan a ɗaure asirinsa ya tunu yace sai na tuna annabar dan addu'ar annabi dan uwana annabi Sulaiman rabbi gifirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya roki cewa a bashi mulkin da wani ba zai samu ba bayan sa to in na daure aljan aka zo aka ganshi na karya ka'idar wancan addu'a ta shi na tuna wannan addu'a sai na saki aljanin yayin da ya sa wannan hadisi yana nan cikin sahih muslim to sai kuma Allah ya فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد fada tun da yayan yanka dawaki waɗanda da su ake tafiya jihadi da su ake tafiya dukkan sarki kamalarsa shine dawaki to yanzu shi dawakinsa kallon siyasa ya shagalta bai sallah ba sai ya ga kafarar da zai shine ya yayyanka su to ya yayyanka su ne dan neman kusanci zuwa ga Allah manzon Allah ya faɗa cikin hadisi dukkan wanda ya bar wani abu dan Allah to Allah zai bashi madadin wannan abu zai mai masa gurbinsa da wani yana annabi Sulaiman ya yi yanka dawaki dan wayenka dan Allah to tunda yayi hasara su yanzu babu abun hawa mai zai faru sai Allah ya mai masa gurbi da abun da yafi wancan alheri fa sakkarna la riha sai muka hore masa iska tajri bi amrihi wadda take gudana take yin tafiya da umarnin sa rukha'an tana yin tafiya ma'ana tafiya mai sauki a hankali cikin nutsuwa haisu asab duk inda ya nufin aje dan iskar za ta fara shi game da muka faɗa bayan sai a shimfa da katuwar darduma ko wani katon kilishi duk waɗanda za a yi tafiya da su sai su zo su hau sai annabi Sulaiman ya magana ga iska sai su zo su dauke su ina za a je gari kaza sai ta je kuma ta sauke su a can in an gama kuma zo a sake hawa kan shimfiɗa ta sake ɗebo su kuma ta kawo su shi da tajiri bi amrihi tana tafiya da shi ruka'an a duk inda ya ga dama wato ruka'an a hankali cikin nasuwa haitu asab wato zuwa inda ya ga dama kenan والشياطين قوم هوري مسا الجنو كل بناء دكا ونمجني cikin aljanu mun hore masa shi wa gawwas da mai yin nutso cikin ruwa domin fito da ma'adanai da ke cikin tekuna kamar su lu'ulu da marjan duk wannan mun hore wa annabi Sulaiman alaihi salam sai ubangiji ta'ala ya hada masa duniya da lahira a hade an ba shi lahira tun daga shi na da ilimin addini yana da wahayi annabi ne abin aiki ga kuma yawan ibada sannan an ba shi duniya shine kasaitar mulki saboda yayi ba Allah madaukakin sarki sai Allah ya hore masa duniya an gane ko sai Allah ce ne wa akharina muqarranina fil asfad wadansu daga cikin aljannun muqarranina suna daure fil asfad cikin mari ko cikin abin da ake daure mai laifi da shi dan saboda kasancewar sun yi laifi sai ce هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب الله في هذا أطاؤنا وأن أمن مكباك بيور متي كوتاتي أبن ما قداما مكباك فمن كباية تسيق وأنك قداما أو أمسك كوك هنا وأنك قداما بغير حساب باب وني حسابي أكنك cikin wanda ka ba ba a cewa don mai ka ba shi cikin wanda ka hana ba a cewa da mai ka hana shi in ka ga dama ka yi kyauta in ka ga dama ka yi ruwa in ka ga dama ka ba wani ka hana wani haka Allah ya yalwata wa annabi Sulaiman alaihi salam wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab lalle shi annabi Sulaiman yana da kusanci a wurin mu sannan yana da kyakkyawar makoma zulfa shine qurba wato yana da kusanci na musamman yana da fada wajen Allah yana da shiga a wajen ubangijinsa wa husna ma'ab da kyakkyawar makoma
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب Isa ta gaba ta annabi Ayyub, wasu kur abdana Ayyuba, tuna labarin bawan mu shine annabi Ayyuba alaihi salam, izna da rabbahu lokacin da yake yace anni masaniya shaytanu lalle shaytan fa ya shafe ni bi nusbin wato da wani irin nau'i hutawa azabin da kuma azaba a cikina abin nufi shaytan ya rinjaye ni zuwa ga in kauce wa tsarin ka sakamakon haka kuma ka jarrabe ni da cuta haka waɗansu malaman tafsiri suka fassara cewa rinjayar da shaytan ya masa kenan wato shine bi nusbin masaniya shaytanu bi nusbin wa azab an gane ku waɗansu kuma suka ce a'a da Allah ya so jarrabarsa ya jarrabe shi ne ta gangan jikinsa da kuma ta dukiyarsa da kuma ta iyalinsa ya jarrabe shi ta dukiyarsa aljanu suka zo suka yi ta kashe masa dabbobi har dabbobin su suka kare gaba daya kaga sakamakon tafiyar dukiya dukiya za ta tutu mutum zai jira da a jika da haka sai ce a nemar sa ne shaytanu shaytan fa ya shafe ni bi nusbin da wata cutarwa ta hanyar salwantar mun da zuciyata wanda wannan ya sa zuciyata ta baci wa azabin sannan kuma ga radadi a jiki na ina ji an jarrabe ni da cuta a jika an gane ko wannan cuta shi ma akwai kistoshi da dama da ake kawowa cewa ya yi cuta mai matukar muni har ma ta kai naman jikinsa yana zubin yawa yana zubewa waɗansu ce har ma tsutsa na fita daga jikinsa waɗansu ce har ma an ɗauki shi an kai shi juji an jefar da shi an haƙura da shi waɗansu sai duk jikin sa babu inda miki yake in banda harshen sa da yake ambatan Allah da shi dukkan waɗannan Isra'iliya dukkanin su Isra'iliya Allah ya faɗi cewa ya jarrabe shi da cuta cikin Qur'ani babu inda aka ambaci nau'in cutar ba a ce ba masassara ko ciwon kai ko zazzabi ko ciwon haƙori ko wani cuta daban an dai ce cuta cikin dukkan hadisai kamar da alqadi Abubakar ibn al-Arabi ya faɗa al-Maliki yace cikin dukkan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ayyub baya da hadisi a taskar annabi sai guda daya inda annabi yake kawo labarinsa wata rana ya kwaɗe yana manka wato shi annabi ayyub din kenan sai ga kawai wani garke guda na fari sun zinari sun zo sun dara a kusa da shi yana cikin wanka bai yi wata wata ba sai ruga a guje na gusu yana kokarin ya tafka yana kokarin ya ba zinari ba ce wa zai da zinari ba zai je kama ba sai Ubangiji ta'ala ce da shi, Abba annabi ayyub kai da kanka wanda na maka baiwa ne maka kaza ne maka kaza kuma yanzu kai ne kake bin fari na zinariya kai ne kake kudaituwa wajen alatin duniya sai ce ya ubangiji ba wai kudayi ba ne ba na riga na san ka wadatar da ni amma har yanzu ni fakiri ne zuwa ga falalarka fakiri ne zuwa ga albarkarka wannan hadisi yana da ingantacce ne cikin bukhari cikin muslim banda wannan gaba ɗaya a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam labarin annabi ayyub bai gudana ba ba ka da wani hadisi banda wannan a tuskar sunna gaba daya to daga ina aka samu labarin yayi cuta kurji ko ina jikinsa jikin wani wuri ya rufe wannan duk wulakanta annabawa ne a kawo wannan kisa Allah dai ya ce ya jarrabe shi ba lalle bane ka san kowace irin cuta Allah ya boye bai sanar da kai ba amma da Allah ya jarrabe shi da cuta mai yayi dan ma zuwa ga Allah an gane ko wa yuba izna da rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin yayi kira da babban murya yace ya ubangiji cuta fa ta shafe ni kuma kai ne tsayayyen masu jin kai abinda ake so ka dauka na darasi idan cuta ta shafe ka kai maka koma zuwa ga ubangiji irin yadda annabi ayub ya koma zuwa ga ubangiji lokacin da cuta ta shafe shi kun gane ko yace anni masani shaytanu bi nusbin wa azab da Allah ya so warkar da shi bayan yayi addu'a sai ce urkut bi rijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab dauki kafarka ka buga ta akan kasa idan ka buga ta mare-mare na ruwa za su ko idaniyar ruwa za ta fito za ta tsarto daga cikin ƙasa sai dauki kafar sai buga yana bugawa sai ga ruwa ko ya kunno kai sai Allah ce haza mughtasalun baridun wa sharab wannan mughtasalun ruwa ne da ake so ka dauka kai wanka da shi baridun ko mai sanyi ne wa sharabu kuma abin sha ne ma'ana ka dauki wani sashi na ruwan ka sha ka dauki wani sashi na ruwan kai wanka da shi shi ne zai zama sanadiyar waraka daga cutar da ka samu kanka ci to kaga ko a nan gurin kadai ya isa ku gane karyar waɗancan labarai na cewa duk jikinsa kurji ne wanda yake da cikin sa kurji na zai iya tashi balle tana da kafa sai buga Allah ko yace urkuz bi rijlika buga kafarka akan kasa mara lafiya wanda yake wannan matsayin na ko ina kurji ko tsotso suna cikin sa zai iya wannan zahirin Qur'ani ma ya karanta wannan labarin sannan waɗansu malaman suna ƙara bayani su ce da ruwan ya tashi ta fitowa ya fito ne sau biyu wai ya buga kasa fassa sau biyu da ya buga nan sai ruwan zafi ya fito sai ya wanka duk jikinsa gaba ɗaya sai ya warke da ya buga can kuma sai wani ruwan ya fito mai sanyi sai ya sha duk cutar ciki kuma sai ta warke to kaga anan gurin ma ya saba zahirin Qur'ani tunda zahirin Qur'ani da an ce urkut birijirka bugawa ɗaya aka umarci shi ko ba a ce mana ga wani ruwan zafi ba amma an yi mana maganar na sanyi هذا مغتسل بارد وشراب Allah ce wa wahabna lahu ahlahu sai muka dawo masa da ahalinsa iyalinsa da ya rashi rashi ya da Allah jarrabe shi da shi Allah ya sake bashi haihuwa wa mislahum ma'ahu har ma muka rubanya masa kwatan kucin su tare da su rahmatan minna dan rahma daga gare mu inji Allah wa zikra kuma dan wannan din ya zama wa'azi da gargadi li ulil albab ga dukkan mabuta an kullace cewa babu abin da ke gagaran Allah ko da Allah ya kwace maka abu da ya ga dama sai ya mayar ma da abin da ya fi wannan yawa duk wannan bai gagara ba a cikin taskar Allah sai kuma shi bi وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب lokacin da yake cikin wannan rashin lafiya din ka san mara lafiya wani lokaci koyaya ba zai rasa korafi ba kuma zai iya samun rashin fahimtar juna shi da majiyacinsa to matarsa tana jiyarsa sai ta yi masa wani laifi gashi baya da lafiya saboda ransa da ya ɓaci sai ce sai ya rantsuwa cewa in ya warke sai ya masa bulala gari da Allah ya warkar da shi yanzu kuma sai tausayi ya kama shi ya zai ya zo ya kama sai mata bulala gari to yaya za a yi shi ne sai ubangiji ya kawo masa hanyar da zai samu kubuta yace wa khudhu bi yadika zikran je ka dauki jimki guda na ciyawa da hannunka fadrib bihi ka doke ta da shi wala ta halasta yadda ba sai ka warware rantsuwarka ba ballan tana ce ka fara ka san maka ba bulala dari kace za ka yi mata ba idan ka je ka samu ciyawa ko ganyen ko ka samu komayya daya biyu uku hudu biyar har zuwa dari ba za ka yi jimki sa hannu ba sai ka yi mata duka ɗaya da su ba ya zama ka mata bula ka yi mata bula da ɗari shine wa khudh bi yadika zikran zikran dukkan wani abu za a daure da hannu kan ciyawa guda ko kuma jimki guda na hannu fadrib bihi ka dake ta da shi wala tahnas ba sai ka waro rayar tsokka ba Allah ce inna wajadna musabira lalle mun samu annabi ayyub mutum ne mai hakuri ne'mal abdu madalla da bawa shi da annabi ayyub alaihi salam innahu awwab lalle shi mai komawa ne zuwa ga ubangijinsa to shine karkashin nan gurin waɗansu malamai suke kawo matsala ta fikihu cewa yanzu idan mutum ya yi wani rantsuwa ko ya yi bakanci za ka iya bashi fatawa ya irin wannan hila don ya fita lafiya kalau ko ba zai fita ba to imamu kurtubi dai ya yi dogayen bayanai waɗanda ba lokacin kawo su bane zai Allah shi واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار Ubangiji ce wazkur ibadana ka ambaci labarin bayanmu su ne Ibrahima wa Ishaq wa Yaqub waɗannan annabawa guda uku amincin Allah tabbata gare su. ulil aidi ma'abuta ƙarfi wal absar ko ma'abuta basira karkashin wannan aya ibn al-qayyim ke cewa dan adam baya samun kamala sai ya samu ƙarfi iri biyu ƙarfi na ilimi da kuma ƙarfin tuwo ƙarfin ilimi shi zai jagorance ka zuwa ga daidai ka gane menene daidai menene abin da yake barna ƙarfin jiki kuma shi zai baka daman zartaswa a aikace in ka samu wannan guda biyu to ka samu cikakken dan adam idan mutum yana da karfin ilimi amma ba da karfin aiwatarwa sai ga har yanzu akwai na kasu kenan in mutum na da karfin tuwo ko ba da ilimi har yanzu kuma akwai na kasu tsakar da shi ko ba haka ba da haka da Allah ya yi waɗannan bayi sai sai musu ya siffanta su da karfi iri biyu al-quwwatul ilmiyya wal quwwatul amaliyya al-quwwatul amaliyya da yace ul aidi al-quwwatul ilmiyya da yace wal absar واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب تناوى متانا كلابار ودنا النبا وغدا النبي إبراهيم دا النبي إسحاق دا النبي يعقوب أولي الأيدي ما أبو ساكر فيه wajen zartar da abin da Allah ya ce a yi wal absar ko ma abuta basira waɗanda suka siffanta da ilimi inna akhlasnahum bi khalisati lalle mu mun ke bance su da wani ke bantaccen al'amari menene ke bantaccen al'amari zikra dar wato shine ambato mai kyau a nan gidan duniya inda ba yanda za a yi ambaci annabi Ibrahim alaihi salam ko wanda aka ambata tare da shi face sai kaji bayi na gari suna ambatansa an gane ko shine zikirar dar din a wata kira'a wato bi khalisati zikirar dar bil idafa kenan bil mudaf wal mudaf ilayhi sai yace bi wa innahum indana la min al mustafain al akhyar wa innahum lallaysu indana a wurin mu la min al mustafaina suna cikin zababbun bayi al akhyar haka dai kuma zababbu domin da al mustafa da al mukhayyar dukkan su zababbu kenan ko al abin nan al mustafain da al akhyar duk zababbu ake nufi kenan واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب أقوم على من تسكي فسر ذكر الدار سوى أنا نفل اللاهرة وتوسو أن أرض ذات دونك بنتتن الأمر يجي ذكر الدار تون لاهرة in ka ce zikirar dare a nan kana nufin duniya ya zanto yabansu da mutane ke yi da ambato na gari in aka ce zikirar dare kuma ana nufin lahira ana nufin su masu tunani ne akan lahira masu yin aiki ne don lahira an gane ku sai Allah ce wani kur Isma'ila wal yasa ka ambaci labarin annabi Isma'il ka ambaci labarin al yasa wa zalkifil da kuma zalkifil wa kullum min al-akhyar kowane ɗaya daga cikin su yana cikin zababbun bayi dukkanin su annabawa ne na Allah da Allah ya turo su da sako a waɗansu zamunna daban-daban da Allah ce haza zikrun wa innal muttaqina la husna ma'ab haza wannan abin da aka ambata tun daga farkon sura zuwa nan inda aka tsaya zikrun wa'azi ne da gargadi a kawo wannan kissa a kawo wancan labari a kawo wancan hukunci wa inna lil muttaqina lalle waɗanda suke masu takawa da husna ma'ab suna da kyakkyawar makoma a wurin Ubangiji gobe kiyama. Menene kyakkyawar makoman fassara da na tafi?
Jannati adalin mufatta'atan lawmul abwab متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاسرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد جنات عدن wato watan kikkiawan makoma da aka ce suna da ita ita ce jan aljanna ta zama na dindindin mufattahatan lahumul abwab wanda an bude kofofin ta domin su suna zuwa shiga za su samu an bude kofofin su zo su shiga ciki muttaqiina fiha yad'una fiha bi faqihatin kathiratin wa sharab ibn al-qayyim ke cewa bambanci tsakanin gidan aljanna kenan da gidan wuta gidan aljanna kofofin na bude saboda sababbin alkhairai daga wajen Ubangiji na ƙara shiga bayan na ciki. Gidan wuta kuma kofofin na rufe innaha alaihim musada fi amadin mumaddada kofofin ta an garkabe su an manne su sai ta ba a fitar da su saboda ka'ida wuta zafin ta na raguwa idan ya kasance akwai kofa ko ba haka ba ko da kicin idan aka ce mutum na girki ta rufe kofa ta rufe windo me zai faru ta iya numfashi ciki amma idan koya ta bude kofa ba sai zafin da ke cikin rinka fita kuma wani sabon iska kuma ya shigo sai a dan samu sanyi to tunda yan wuta ba a san su da rahama shi yasa kofar na rufe ne innaha alaihim musada fi amadin mubaddada yan aljanna kuma tunda ana bukatar cewa sabon alkhairi ya shigo banda da ciki kullum suna tsammani daga wajen Allah shi kenan jannati adadin mufaddahatan lahum al-abwab kofofin suna bubbuɗe da shi muttaqiina fiha suna kishin gida cikin aljanna yad'una fiha bi fakihatin kathiratin wa sharab suna ta kira cewa a kawo musu fakiha dangin kayan marmari kathiratin masu yawa wa sharab da dangin kayan sha masu yawa cikin aljanna duka wa indahum qasiratu tarfi kuma suna da mata waɗanda suka takaita ganin su kan mazajensu atrabun dukkanin su kuma tsaraikun juna ne sa'annin juna ne shekarun su daya haza matu aduna Allah ce wannan shine ake muku alkawali liyawmil hisab ga ranar hisabi ga dukkan wanda ya aiki da gani inna haza la rizquna Allah ce wannan abin da aka ambata fa arzikin mu ne ma lahu min nafat baya karewa san san in an shiga ciki za a dawo mu ne cikin aljanna ba abin da ke ciki baya karewa wa fakihatin kasiratin la maqtu'atin wala mamnu'a falahum ajrun غير ممنوع da abin da ke cikin aljanna baya yin sa wala min nafat sai ce
هذا وإن للطاغين لشر ومآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج ubangiji ce haza wannan kenan ana nufin labarin da ya riga ya wuce baya to me zai biyo baya wa inna lit-tagina abin da ke tafi shine lalle waɗanda suka ketare iyakar ubangiji la sharra ma'ab suna da sharrin makoma gobe gidan lahira ke at-tagin kenan waɗanda suka ketare iyaka suka yi shishigi la sharra ma'ab suna da mafi sharrin makoma Allah tsare jahannama yaslaunaha wutar wutar jahannama ita ce za su shiga cikin ta fa bi'sal mihad jar da abun mashin kuɗi in ya zanto aljanna ce za a yi shimfiɗa da ita a haukanta lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash abin shimfiɗar su na gidan wuta ne abin rufa kuma da za su lallaba da shi shi ma na gidan wuta haza wannan kenan sakamako ne irin wanda aka tanada dan su fale zuquhu dan haka su dan dane shi hamimun tafasasshen ruwa ne wa gassak da kuma ruwa na gyambo wanda yake mai datti matuƙa ga tafasasshen ruwa ga ruwan kurji haka za a matsantawa ƴan wuta dole sai sun sha wa in yastayi su yugasu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi sajarab wa sa'at murtafaka in suka ce a kawo musu agaji sai a kawo musu agaji da wani ruwa tafasasshe kamar dalma wadda an tafasa ta yashwi alwujuh da zaran an ce ga kofin ka kara kusa da bakin ka ma sai gaba ɗaya fuskar mutum ta soye Allah ce bi sajarab tir da wannan abin sha wa sa'ar murtafaka kuma lalle makoma ta mu na kwarai da gaske in ta zanto ita ce wuta jahannama ta haka dukkan wanda yake son ya nisanci shan wannan abin shan da aka sha na da gidan wuta to sai ya nisanci shan abin sha da aka haramta masa a gidan duniya dukkan wani dangin abin sha da aka haramta masa sai ka nisanci shi a madadinsa sai Allah ne ya baka gurbi da nagari a gidan aljanna amma duk wanda ya more na nan kuma ba zai more da can ba ka'idar kenan هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج واخر kuma akwai wani abin daban min shakalihi na kalar azaba din azwajin kala daban-daban dangi daban-daban bayan wannan wanda aka ambata akwai kuma nau'ikan azaba da za a jarrabu mutum da shi sai Allah ce هذا فوز مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار Ubangiji هذا فوج مقتحم معكم هذا فوج wato ‘yan wuta ake ƙara faɗawa, haza wannan tawaga da kuke gani faujin wata tawaga ce ta mutane muku ta imun ma'akum su ma za su siyo shiga wuta tare da ku wato za a yi ta kawo su masu laifuka daban-daban ko waɗanne da irin kusan furin azabar da za a yi musu a cikin wuta kuma kowanne akwai daidai matsayin da za a ajiye shi daidai laifi irin nasu kenan Allah ya tsare la marhaban bi wato ba a maraba da zuwan su kenan innahum sadun nar lalle su za su shiga wuta kalu sai suka ce bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fa bi'sal qarar wato su kamar yadda wadansu malaman suka fassara ayat na farko da suka ce la marhaban bihim mabiya ne waɗanda suka fi waɗansu kan fata yayin da suka an kawo shugabanninsu an ce za a shigar da su wuta sai suka ce la marhaban bihim ba ma baraba da su innahum salun nar lalle za su shiga wuta kalu su ma sai suka mayar da martani suka ce bal antum la marhaban bikum kuma ba ma baraba da su antum qaddamtumuhu lana ko ne kuka gabatar mana da aikin barna ke an gane ko fa bisal qarar tir da makoma ko matabbaci in ta zanto wato ita ce wuta ta jahannama قالوا ربنا قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار قالوا سيدي ربنا يا ubangiji mu man kaddama lana haza dukkan wanda ya gabatar mana aikin bata irin wanda muka yi har ya kawo mana gidan wuta fazirhu azaban zifan binnar ka kara masa wata azaba ninki ta cikin wuta wato kamar yadda muka karanta cikin rabbana atihi zifan min al'azab
to sai ya rinka cewa ina mutanen da da a gidan duniya muke cewa su ne halakakku su ne fatattu su ne makiya Allah su ne kaza ina suke malana la nara rijalan mai ke gare mu ba ma ganin waɗansu mutanen da kunna na udduhum da mun kasance muna kidaya su min al ashrar wato suna cikin ashararan mutane attakhadnahum sukhriyan wato har ma mun rike su a matsayin abin yi ma izgili am zaghat anhum al absar ko kuma a'a gannan su ne suka kauce wato ba su gani daidai ba suna nan tare da su sune ba su gan su ba sai ce إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار Allah ce inna zalika lalle abidan da kuka ji an karanta muku da hakkun gaske ne ta khasimu ahlin nar mai yadda zance da yan mutu za su ranka yi tsakanin su da juna tsakanin shugabanni da suka ja mutane kan bata kan kishiyar tafarkin gaskiya ke da Allah ce kul ka ce inna ma ana munzirun lalle ni mai gargadi ne kadai wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahhar ba fa wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah wanda yake kadaitacce kuma wanda yake da rinjaye akan komai shi Allah shi kadai ne mai rinjaye duk wani wanda aka bauta ma ba Allah ba to an san ya shi ya zanto kishiya da Allah kenan ya zama shirka kenan duk wanda yake ba Allah ba sai dai a ce yana da matsayi a wajen Allah yana da martaba a wajen Allah yana da falala wajen Allah kamar annabawa suna da matsayi a wajen Allah suna da martaba a wajen Allah kamar mala'iku suna da matsayi a wajen Allah suna da martaba a wajen Allah amma sanya su su zanto kishiyoyin Allah to ya zama shirka kenan da haka idan kana so ka yi aƙida mai kyau game da annabawan Allah sai ka ɗauke su akan cewa su ne zaɓaɓɓun bayan Allah wanda suka fi kowa fada da samun shiga wajen Allah amma ba tarayya suke da Allah cikin mulkinsa ba a sama ko a ƙasa ba ga yadda za a yi tarayya to tunda ko ka yadda bayi ne zaɓaɓɓu kaga babu yadda za a yi ka bauta musu kenan dan ba wanda yake cancantar bauta sai wanda baya ansa sunan bawa amma nan take an sa sunan bawa kuma ai masa bauta bai san sanda muke shi yasa dukkan wanda ka roke shi wani abu ka allantar da shi kenan ka dauka yana da wata siffa ta ilahantaka dan haka ne ka roke shi dan haka Allah ke jaddada wannan hakika wa ma min ilahin illa Allahu al-wahid al-qahhar babu wani wanda ya cancanta ya zama Allah sai guda daya idan ka samu biyu ko ka samu uku ɗayan ya zama shi ne na gaske biyun karya kai kai da kace musu azu ko ba haka ba domin dukkan wanda ba Allah ba yana da ranar haihuwa yana da ranar mutuwa to duk wanda ke da ranar haihuwa ko ranar mutuwa ya cancanta allantar da shi bai cancanta allantar da shi ba dan idan ka ce ya cancanta allantar da shi to yau shekararsa dubu biyu da haihuwa duniya kuma tana da shekara alala kalli nawa mukaddara dubu takwas ko da dubu takwas kawai muka ce shekarun duniya to shekaru dubu shida da suke kafin haihuwarsa waye kula da halittar da ke can ba haka bane ba kaga anan gurin kawai ya isa ka kai kirista bango sun sai inda suka kansu duk kirista a duniya yau suna bikin yau cika shekara dubu biyu da mai da haihuwar annabi isa alaihi salam to sai ka tambaye su duniya kafin haihuwar annabi isa akwai ta ko babu akwai a lokacin akwai annabi isa babu a lokacin akwai na maryamu babu akwai allah zai ce eh akwai to waye kula da ci da shan duniya waye kula da saukar mata da ruwan sama waye kula da fitar mata da tsirrai allah to lokacin yana kai har shekaru dubu goma ko dubu takwas shi kadai har kawai sai da aka zo aka haifi annabi isa kuma sai ka sai ya nemi annabi isa zo ta shi kuna fata kuna fahimta da kyau kuwa sai ka sai har sai ya nemi zo ta shi kenan to shi kenan kuma a aqidar ku annabi isa ya mutu to wani irin Allah ne kuma ya mutu ya tantance ya zama Allah kenan ai da zarar an ce an haihu an mutu ai gaba ɗaya siffa ta ilahanta ka ta kori ga mutum kenan domin ka'idar ilahu shi ne ya zama lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wanda duk yake da wannan shine ya tantance ya zama ilahu wanda duk baya da wannan ko bai tantance ya zama ilahu ba duk wanda za a danganta shi a ce ga mahaifiyarsa to ai bai tantance ya zama ilahu ba ga ranar haihuwarsa ga ranar mutuwarsa shi Allah shi ne kadai tace alwahid alqahar rabbus samawati ko mahallicin sammai wal ardi da kasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su al aziz shine mabuwayi al gaffar mai kuma gafarta zunuban bayinsa wani ba shi ba baya gafarta zunubai
قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين kul ka ce da su huwa naba'un azim huwa lalle shi labarin tashin kiyama naba'un azim labari ne mai girman gaske antum anhu mu'ridun ku kuma kuna kawar da kai gabarin wannan labarin ba kwa so a faɗa muku cewa akwai kiyama ba kwa san labarin mutuwa ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la ka ce da su ma kana liya min ilmin ba ni da wani bangare na ilimi bil mala'il a'la dangane da runduna madaukakiya ita ce rundunar mala'iku izi ya tasimuna lokacin da suke tattaunawa a sama abin nufi ka ce musu ni ban san gaibu ba abin da mala'iku ke tattaunawa a saman duniya ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ba ni da iliminsa in ba abin da Allah ya ga dama in sani ba duk wannan ana nuna annabi a matsayinsa na annabi ne ba da siffa ta ilahantaka in yuha ilayya ba abin da ake mun wahayi in yuha ilayya sanadai kadai ba abin da ake yin wahayi zuwa gare ni illa annama ana nazirun mubin sai cewa fa ni wa mai gargadi ne mai gargadin ko mabayyani ma'ana dai duk wannan ana nuna shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam baya sanin wani abu sai abinda Allah ya sanar da shi tunda abinda mala'iku kawai ke tattaunawa a sama ma bai sani ba sai Allah ya sanar da shi to ina ga abinda zai zo lahira ina ga abinda zai biyo bayan mutuwa ke sai ce إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين allati iz qala rabbuka tanawa mutananka lokacin da ubangiji yace lil mala'ikati ga mala'iku inni khaliqun basharan lalle ni zan halicci wani dan adam min tsinin daga turbaya fa idza sawaituhu idan na riga na daidaita halittarsa wa nafakhtu fihi min ruhi kuma na busa ruhi na a cikinsa wato na busa masa rai fa qa'ulahu sajidin to ku fadi kuna masu sujuda a gare shi fa sajada al mala'ikatu mala'iku sai suka ji wannan umarni na Allah sai suka yi sujada kulluhum gaba ɗayan su ajma'una dukkanin su malamai suka ce da an ce almala'ikatu mala'iku kila za a iya ɗauka wani bangare ban da wani amma da aka ce kulluhum ya nuna su duka kenan ba wanda ya rike bai sujuda ba to kuma da an ce kulluhum din nan za a iya ɗaukan ma'anar sun yi sujuda su duka amma waɗansu da safe waɗansu da yamma waɗansu ma sai bayan kwana biyu ala auqatin mukhtalifa wa mutabayina a lokuta daban-daban amma tunda aka ce ajma'u ne ya nuna lokaci guda cikin sakan din cikin mintin duk suka yi tarayya suka faɗi suka yi sujada jifa mala'iku gaba ɗayansu suka faɗi suka yi sujada ga annabi Adam wa ya san ko azurin mala'iku wa ma ya'lamu junud rabbika illa huwa ma hiya illa zikra lil bashar dukkanin su a sa'a ɗaya a loto ɗaya suka faɗi suka yi sujada ga annabi Adam saboda mai saboda girman ilimi saboda matsayin ilimi dan Allah ya sanar da shi wani dangi na ilimi da ba su da shi da aka ce ya Adamu an bihum bi asma'ihim sanar da su abin da suka jahilta falamma an ba hum bi asma'ihim qala alama kullakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun lokacin da aka ce su faɗi su yi mata sujjada an gane ku illa iblis iblis ne kadai bai yi sujjadan nan ba istakbar shi ya girman kai wa kana min kafirin ya kasance cikin kafirai to malamai suka ce istisna'i da ke cikin nan illa iblisa wato istisna'i ne munqati abin da gini bil istisna'i munqati kamar da na sha faɗa a wadansu lokuta shi iblis ba jinsi ne na halittar mala'iku ba shi aljanni jinsi ne na halittar aljanu amma makwabtakar zama ta sa sun zauna wuri ɗaya shi da mala'iku da haka lokacin da aka ce a yi sujada ga annabi adam shi ma wannan umarnin ya shafi dan kasancewar yana cikin mala'iku din ba dai shi jinsin halittarsu ba ne sai dan makwabtaka da su da haka sai aka ce duk wanda ke nan ku faɗi ku sujada mala'iku gaba ɗaya suka faɗi suka sujada shi sai ba zai ba an gane ko sai girman kai da haka aka ce illa iblisa istakbara ya girman kai wa kana min al-kafirin ya kasance cikin kafirai sai ce قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال ubangiji yace da shi ya iblis ya kai iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya menene ya hana kai sujada ga wanda na halicce shi da hannayena wannan yana daga cikin khasiyya ta annabi adam alaihi salam dukkan bayi na Allah ubangiji ya halicce su bi kaulihi kun fayakun amma annabi adam ubangiji ya halicce shi da hannayensa hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi haka imamu nasa'i ya kawo shi cikin kitabut tafsir wata rana ana tattaunawa tsakanin annabi Musa da annabi Adam. Annabi Musa ya ce da annabi Adam, kai ne annabi Adam ya ce kai ne wanda ka fito da mu daga cikin aljanna ko ba dan ka ci bishiya ba da duk aljanna za a haife mu kowa ya huta ba sai ya zo duniya ya sha wahala ba. Sai ce kai kuma kada annabi Musa da Allah ya keɓance kada zance ya maka magana kai da shi yace eh ni ne yace amma tare da haka ka manta da cewa tun kafin a halitta sama da kasar shekaru dubu hamsin Allah ya kaddara zai halicce ni kuma zan ci bishiya. Manzan Allah sai sai annabi Musa ya shiru bai ce komai ba an kure shi. Tauhidi kenan ko? Allah ya riga ya kaddara masa wannan. An gane ko? yace ma manaka an tasu da lima khalaqatu bi yadayya dangin ababan da aka halitta da hannun kudura wato guda hudu ne daga ciki akwai annabi Adam akwai alkalami akwai kuma jannatul jannatul firdaus dina manta dai guda hudu ne dai manzon Allah ya faɗi su cikin hadisi dole ku kulwa ta bata bani sako su su kuya ku dai kuna ganin halin da nake ciki ku amma ma mana haka an taslu lima khalaqatu bi yadayya astakbarta shin kai girman kai ne astakbarta dinnan alhamza guda biyu ce da alhamza ta asalin kalma da hamzatul istifham to ka kaida idan alhamza guda biyu sun taru sai a shafe daya a kyale daya a astakbarta shine asalin zan amma za ka ce astakbart am kunta min al'ali girman kai kai ne ko ka kasance cikin al'alina wato masu ji da kai masu nuna isa kai madaukaki ne qala sai iblis yace ana khairun minhu ai ni na fi annabi adam khalaqata min narin dan ko ba komai ka halice ni daga wuta wa khalaqatahu min tin kuma shi ka halice shi daga turbaya wato wannan ke nuna cewa shi iblis ba jinsin halittar mala'iku wani ba tun daga shi daga wuta aka halicce shi su kuma daga me aka halicce su daga haske da nassin hadisin annabi cikin bukhari daga haske baya ga haka su mala'iku ba sa haihuwa shi ko iblis yana da zurriya illa iblis kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa zurriyyatahu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna bayan haka shi iblis din nan wato gashi an nasa tasha daga cikin aljanu kana min aljinn fa fasaqa an amri rabbih an gane ko duk wannan ya nuna shi ba mala'ika ba ya cikin jinsin halittar sai Allah ya قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم Allah ce da shi fakar min ha fita daga cikin aljanna fa innaka rajim kai kana cikin wadanda za a nesanta daga rahama wa inna alayka la'anati kuma la'anta ta ta tabbata kanka ila yawmiddin har zuwa ranar sakamako qala sai iblis ce fa anzurni ya Allah kai mun jinkiri mana ila yawmi yub'athuna zuwa ga ranar da za a tashi mutane qala sai Allah ce fa innaka min almunzirin je ka an yi maka jinkiri ila yawmil waqtil ma'lum zuwa ga wani lokaci wanda yake sananne sai ce قال فبعزتك لأغوئنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين Ubangiji ce wato kala sai shi Iblis ce fa bi izzatika ina rantsuwa da izzarka wayarka ya Allah la uku yannan wallahi sai na halakar da mutane ajma'ina gaba ɗayan su illa ibadaka minhumul mukhlasin sai fa bayanka zababbu daga cikin su wannan bayan da na iya da su kala sai ce fal haqqu wal haqqa aqul Ubangiji ce falhaku zancen nan gaske ne wal haqqa qul gaskiya nake fadar cewa la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in sai na cika wuta jahannama da kai da waɗanda suka bi ka gaba daya
قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبعه بعد حين Allah ce da manzonsa kul kace da su kace da su mutane ma as'alukum alaihi min ajrin bana neman wani lada cikin abin da nake isar muku na alqur'ani wa ma ana min almutakallifin kuma ni bana cikin masu kakale faɗin abin da ba a yi mun wahayi ba in kirkiro haka kawai in faɗa in huwa illa zikirul lil alamin ba komai nake faɗa ba face an bato ne wa'azi ga mutane wala ta'lamunna nabahu ba da hin kuma da sannu za ku gane wato labarin sa ba da hinin bayan wani lokaci abin da nake faɗa hakan zai tabbata wato a gobe kiyama ke abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta'ala ya kai mana a ba za mu samu dama an tambayoyi ba saboda ba da sarari sosai da sosai kuma an ce gobe wai ina da lacca a state locus karfe goma da safe ko a dai kai ka dai zuwa goma da rabi idan Allah sa na samu sauki daga nan zuwa gobe to insha Allah ina fatan da Allah bani yin zuwa kuma an ce ta shafi mata ne kadai assalamu alaikum warahmatullahi